الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وصحابته البر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا عباد الله فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واستمسكوا بالعروة الوثقى وتأهبوا للعرض الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أي بقلب سالم من الشرك والشك والشقاق والكفر والنفاق عباد الله يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فمن تمام فمن تمام الامتثال لهذه الآية العظيمة أن يسعى المسلم جاهدا لمعرفة معنى لا إله إلا الله لفظا ومعنى ويعرف فضائلها وأركانها وشروطها ويعرف ما يناقضها ويقدح فيها أو يخدشها فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وأما عن فضائل هذه الكلمة العظيمة فقد وردت نصوص كثيرة لا تعد ولا تحصى عن فضائلها العظيمة وثمارها اليانعة فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام فهي أساس الإسلام وأسه ولبه وأصله الثابت وأصله الثابت في العروق وفرعها في السماء بل هي أول الإسلام وآخره والكلمة العليا ودعوة الحق وكلمة السواء والقول الثابت وهي الكلمة الطيبة والطيب من القول فلا إله إلا الله يا عباد الله لها ركنان أساسيان كجناحي الطائر فلا يستقيم دين المرء إلا بهما لا إله تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله عز وجل فتنفي الألوهية عن الأنبياء والرسل الكرام وتنفي الألوهية عن الملائكة المقربين وعن الشمس والقمر والنجوم والكواكب وعن كل شيء وولي وعن كل قطب وغوث ووتد وعن كل أحد كائنا من كان فالركن الثاني لهذه الكلمة العظيمة إلا الله أي تثبت جميع أنواع العبادة لله عز وجل فلا أحد يستحق شيئا من العبادة غير الله عز وجل فلا إله إلا الله لابد فيها من النفي والإثبات نفي الألوهية عن نفي الألوهية عن غير الله عز وجل وإثباتها لله الواحد الأحد فهي كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وقال أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال أيضا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب يقول ابن القيم رحمه الله وطريقة القرآن فيها في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات فينفي عبادة ما سوى الله عز وجل ويثبت عبادته وحده لا شريك له عز وجل وهذا هو حقيقة التوحيد والنفي المحض ليس بتوحيد وكذلك الإثبات بدون النفي فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات فمن أخذ بالنفي فقط صار زنديقا ملحدا ومن أخذ بالإثبات وحده صار مشركا مشاكسا فالمؤمن المخلص الموحد حقا هو من أخذ بهما معا وجمع بين النفي والإثبات أيها المسلمون لقد أصبحنا في زمن تكالب علينا الأعداء وتداءوا علينا كما تداعى الأكلة على الكسأة يحاربون الإسلام يحاربون الإسلام من كل حدب وصوب ومن الخارج والداخل بأساليب عدة وطرق وحيل ماكرة خداعة يريدون هدم هذه الأركان وصد الناس عن دين الحق وإنك لتعجب يا عبد الله كيف تهالفت الصوفية على اختلاف مللها ونحلها مع الشيئة ومن يدعي أنه قرآني حتى صرها أحد علماء الشيئة أمام المسيحيين الذين يعتقدون التثليث من أن يستمعوا على ما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضا والعجب كيف كيف يجتمع الإسلام والشرك كيف يجتمع الإسلام والكفر وكيف يجتمع التوحيد والشرك وكيف يجتمع الموحد المخلص لله عز وجل مع المشرك المعتقد التثليث ومن يعبد غير الله فأين هو من لا إله إلا الله التي تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله عز وجل فيا عجبا كيف يستمع من يعتقد أنه يعبد الله وحده ليحارب من يحقق هذه الكلمة العظيمة ألا وهي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فلا بد للمسلم الموحد المخلص, المخلص لله وحده عز وجل أن يعتقد بأن لا معبود بحق إلا الله وحده عز وجل أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musulmai dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai shi kaɗai yake tilo ba shi da abokin tarayya bai haifa ba ba haife shi ba kuma ba shi da tsara ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa ko cikin izzarsa ko buwayarsa ko a cikin dukkan ababen da Allah maɗaukakin sarki yake ɓanta da su kuma muna shaidawa cewa babu abin bautawa da gaskiya kuma bayan Allah maɗaukakin sarki kuma annabi Muhammad bawansa ne manzansa ne ya turo shi da gaskiya da shiriya da kuma addini na gaskiya don ya ɗaukaka shi akan dukkan addinai ko da kuma mushirkai da kafarai sun ƙi kuma Allah maɗaukakin sarki shi ne shaida akan haka tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da dukkan iyalan gidansa tsarkaka da kuma sahabbansa maɗaukaka da kuma duk wanda ya bi tafarkinsu bisa kyautatawa zuwa ranar kiyama bayan kaɗin wa musulmai mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki matukar tsoro kuma mu kula da haƙƙinsa a bayyane ko a ɓoye kuma mai ruko da igiya mai ƙarfi wanda ita ce duk igiya ita ce la ilaha illallah duk wanda ya ruko da ita ba za ta gushe ba sai ta kai shi har izuwa yardar Allah maɗaukakin sarki da aljannarsa kuma mai tanadi a zuwa ranar da za a bijiro da mu a gaban Allah maɗaukakin sarki wanda a wannan ranar dukiya ko ‘ya'ya ba sa amfanin kowa sai wanda ya zo wa Allah maɗaukakin sarki da zuciya kubutacciya zuciya mai tsarki wanda ta tsarkaka daga dukkan shirka ko kuma wani shakku ko kuma saba wa Allah madaukakin sarki ko kafirci ko munafirci bayan Allah Allah madaukakin sarki yana cewa fa'lam ku sani wannan umarni ne Allah madaukakin sarki yake yi wa bayinsa cewa annahu cewa la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah madaukakin sarki babu wanda ya cancanta a bauta masa a sammai ko a ƙasai ko a tsakanin sammai da ƙasai koma bayan Allah madaukakin sarki sannan ku nemi gafarar Allah daga zunubanku nema kuma sauran muminai maza da mata za mu ga wannan ayar Allah maɗaukakin sarki yana mana umarni wa dukkan mutum musulmi cewa wajibi ne ya san wannan kalmar ya san ma'anarta ya san abin da ta ƙunsa wannan ba wai abu ne na sunna ko makamacin ka a'a wajibi ne akan dukkan mutum dukkan mahaluki ya san wannan kalmar kuma ya san ma'anarta ya san falalarta ya san rukunanta wanda wannan hudubar tamu za ta yi magana ne akan ma'anar la ilaha illallah kadai da kuma rukunanta guda biyu sannan kuma ya san sharɗinta da malamai suka ambata sannan kuma ya san dukkan ababen da suke kawo tasgaro a ita wannan kalmar ko kuma suke warware ta ma gaba ɗaya wanda waɗannan ababen da na ambata ababe ne masu yawa wanda inda za a tsaya ai shekara guda ana kudu ba akan waɗannan abobin ba za a ba wa kalimatu la ilaha illallah cikakkiyar haƙƙinta ba shinan ma'anarta shinan falalar wannan kalmar shinan rukunanta shinan sharuɗanta shinan ababen da suke kawo tasgaro wannan wa wannan kalmar ko kuma ababen da suke warware ta ma gaba daya wanda waɗannan ababen da na ambata wajibi ne akan mutum musulmi ya san su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarni wanda hakika wannan kalmar nassosi da yawa sun zo suna bayani akan falalarta da matsayinta a cikin addinin musulunci da kuma gajiyar da wanda ya faɗi wannan kalmar bisa itikadi bisa ƙudiri bisa gaskatawa zai mora uwa musulmai wannan kalmar ita ce farkon musulunci kuma ita ce ƙarshen musulunci ita ce haƙiƙanin musulunci ita ce tushen musulunci da ita ne mutum zai shiga musulunci kuma wanda ya cika da ita lokacin mutuwa sakamakonsa shine aljanna kamar yadda ya zo hadisi manzala na cewa man kana akiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illa Allah dakhala aljanna duk wanda maganarsa ta ƙarshe ta kasance ita ce la ilaha illa Allah babu abin bautawa da gaskiya kuma bayan Allah maɗaukakin sarki ya shiga aljanna wannan kaɗan daga cikin falalar wannan kalmar ‘yanwa musulmai wannan kalma ta la'ilaha illallah tana da rukunai guda biyu wanda wajibi ne kowa ya zama ya cika su kamar yin dukkan wata ibada take da rukuni wani idan an ce rukuni huwa janibu shay'il aqwa abu mai ƙarfi a cikin kowace ibada wanda idan aka rasa shi an rasa wannan ibadar sallah tana da rukuni aikin hajji yana da rukuni da sauran dukkan ibadu suna da rukuni musulunci yana da rukunai guda biyar wanda aka gina shi a kansu wanda na farko ita ce wannan kalmar la ilaha illallah ita ma kuma wannan karmar tana da rukunai guda biyu wanda wajibi ne kowane mutum musulmi ya zama ya cika su ya yi riko da su gamgam wanda addinin mutum musulmi baya cika ko kuma baya ma tsayuwa gaba ɗaya sai ya yi riko da waɗannan rukunai guda biyu wanda dukkan sun zo a cikin wannan kalmar ta la ilaha illallah rukuni na farko shine la ilaha babu abin bautawa wannan rukuni ne yana kore dukkan nau'ukan ababen bautawa baki daya la ilaha yana kore cancantar ibada ga dukkan annabawa da manzanni madaukaka da dukkan mala'iku na Allah madaukakin sarki la ilaha yana kore bauta wa rana da wata da taurari da dukkan anwa al'ajram la ilaha yana kore bauta wa dukkan bishiyoyi da gumaka da dukkan ababen da aka bauta musu da ɗan adam shi zai sassaƙe su da kansa itace ne bishiya ne abin mamaki ma a jahiliya wani yana yana kera ubangijinsa daga dabino zai kera ubangijinsa daga dabino yana tafiya idan yunwa ta kama shi kuma sai ya bawa wannan Allah nasa hakuri kuma ya cinye shi yace yayi hakuri yunwa ne ta kama shi in ba haka ba zai halaka ya cinye ubangijinsa to la ilaha tana kore dukkan irin waɗannan nau'ukan tana kore bauta akan ko a kowane shehi ko waliyi ko waɗanda aka kiransu da kutub ko gausi ko watat ko ma kowane ne shi tana kore bauta a gare shi cewa bai cancanta a bauta masa ba wanda wannan shine rukuni na farko wanda ya zama wajibi dukkan mutum musulmi ya san wannan ya yi ƙuduri da shi babu shakka babu kokonto akan wannan cewa la ilaha tana kore cancantar bautawa wa dukkan annabawa da manzanni da mala'iku da bayin Allah nagari da dukkan ababen da aka bauta musu illallah wannan shine rukuni na biyu sai dai Allah maɗaukakin sarki shine kana tabbatar da bauta ko kuma wanda ya cancanta a bauta masa shine Allah maɗaukakin sarki wanda wannan shine rukuni na biyu wanda wajibi ga dukkan mutum musulmi ya zama ya san waɗannan rukunai guda biyu kuma ya ƙudurce su a zuciyarsa ya zama ba shi da shakka ba shi da kokonto ko miskala zarra ko ɗarɗar akan waɗannan rukunai guda biyu wanda babu makawa dole sai an cika su kamar yadda ayoyi da yawa suka zo suka tabbatar da haka a cikin Kur'ani kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa faman yakfur bitagutu bitaguti duk wanda ya kafirce wa tagutu tagutu ma'ana tagutu shine duk abin da aka bauta masa koma bayan Allah maɗaukakin sarki kowane irin abu ne aka bauta masa zai fada ƙarƙashin tagutu duk wanda ya kafircewa tagutu wa yu'min billahi kuma yayi imani da Allah madaukakin sarki imani da ya cika rukunansa da suka zo a wannan ayan faqad istamsaka bil urwatil wuska haqiqa yayi ruko da da igiya mai karfi wanda wannan igiyar ba za ta taba yankewa ba ba za ba zai gushe ba har sai ta kai shi ga yardar Allah madaukakin sarki a wata ayar kuma Allah madaukakin sarki yake cewa walaqad ba'athna haqiqa tabbas wallahi mun turo fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma rasulan manzo me sakon da yazo da shi ani ibudullah abauta wa Allah madaukakin sarki shi kadai wajtani buttagut ane sanci dagutu a wata ayar kuma Allah madaukakin sarki yake cewa wa'budullaha ku bauta wa Allah madaukakin sarki wala tushriku bihi shay'a kar ku shirka da shi a cikin komai a cikin dukkan nau'uka na ibada a wata ayar kuma Allah madaukakin sarki ke magana da manzonsa yake cewa qul ka fada musu ka fada wa al'ummarka da dukkan mutanen duniya inna ma umirtu abin shina shine an umarce ni an a'budu Allah da in bauta wa Allah madaukakin sarki shi kadai wala ushrika bi kan nayi shirka da shi a cikin bauta a cikin dukkan nau'ukan bauta kuma ba wai manzon Allah ba wai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka umarta hatta dukkan bayi mu ma Allah madaukakin sarki ya umarce mu da abin da ya umarci manzonsa kamar yadda Allah mai suke cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina ba umarce su ba wa ma umiru ba umarce mu da komai ba illa liya'budullaha sai dai mu bauta wa Allah madaukakin sarki shi kadai mukhlisina lahu ad-din muna masu kadaita addini wa Allah madaukakin sarki ibn al-qayyim yana fada cewa wa dariqatul qur'an hanyar qur'ani tafarkin da qur'ani ya bi wajen tabbatar da wannan shine yana hada kore dukkan ababen bauta sannan kuma ya tabbatar da bauta wa Allah madaukakin sarki kaman yanda muka ji a waɗannan ayoyi da suka gabata yana kore ibada dukkan ibada a wani Allah madaukakin sarki sai ya tabbatar da ibada wa Allah madaukakin sarki shi kadai wannan shine haƙiƙanin tauhidi shine haƙiƙanin tauhidi wanda korewa kadai baya zama tauhidi menene korewa shine rukuni na farko kace la ilaha babu abun bauta duk wanda ya riko da wannan zai zama zindiki zai zama kuma mulhidi hakan nan kuma tabbatarwa kadai baya zama tauhidi kace illallah ko kuma kace Allahu ila Allah shine abin bauta idan ka faɗi haka baka tabbatar da tauhidi ba inda zaka ce Allah shine abin bauta ai akwai wasu ma da suke tabbatar da wasu ababen bauta suke cewa su ma ababen bauta ababen bauta ne menene hakikanin tauhidi sai ka kore dukkan ababen bauta gaba ɗayansu sai ka tabbatar da Allah madaukakin sarki shi kadai yan uwa musulmai hakika mun wayi mun wayi gari a zamani da abokan adawa na musulunci suna yakar musulunci ta kowace hanya ta hanyoyi daban-daban waɗanda muka shina da waɗanda ba mu shina ba dabaru daban-daban salo daban-daban da suke bi wai sai sun ruguza waɗannan rukunai guda biyu na la ilaha illallah ko kuma in ba su samu dama ba su rushe rukuni guda ɗaya daga cikin waɗannan rukunai guda biyu wanda suna amfani daga wajen musulmai ko kuma daga cikin musulmai don mi don tabbatar da wannan manufar tasu shi sa za ka yi mamaki a ce wai sufaye da suka sha bamban a hanyoyinsu da shehunansu da malumansu wai sun haɗa kai da 'yan shi'a da waɗanda suke ikirarin wai su suna bin alkur'ani zalla sun haɗa kai kuma za ka sha mamaki da ma wanda ba musulmai ba don mi wai su yaƙi wani ɓangare guda ɗaya wanda har ɗaya daga cikin malaman sufaye yake bayani a gaban waɗanda ba musulmai ba cewa sun yadda za su haɗu su yi tafiya ɗaya abin da suka sha bamban kowa ya je ya riko da abin da ya fahimta wai wannan ba kome ba ne understanding ne yake bayyana wa cewa wai wannan understanding ne wanda yake ɗarikar tijjaniya ya je ya rike wanda yake ɗarikar kadiriya ya je ya rike wanda yake christianity ma a tafilif shi ma ya je ya rike ba komai ba ne ba wai understanding ne ya kawo haka fahimta ne ta kawo haka wannan kuma yana ikirarin cewa shi malami ne daga cikin malamai na waɗancan ɗarika za mu ga a bisa hakika ya rushe rukuni ɗaya daga cikin rukunai guda biyu na wannan kalmar wanda farko mun bayani cewa addinin mutum musulmi baya tsayuwa sai yayi riko da waɗannan rukunai guda biyu rukuni na farko shine la ilaha babu abun bautawa sai ka kore dukkan nau'ukan ababen bauta duk wanda aka bauta masa da yaddasa ko ba da yaddasa ba sai ka kore idan ka faɗi haka ka kore duk wanda yake cewa annabi isa ɗan Allah ne ka kore duk wanda yake cewa annabi isa shi Allah ne ka kore duk wanda yake cewa annabi isa ɗayan ukun Allah ne wanda shi wancan yake cewa babu matsala duk wanda yake christianity ya je shi yayi babu matsala shi a bisa fahimtarsa me ya kawo haka wai understanding ne ya kawo haka fahimta ne ta kawo haka shi kuma jagoransu da shi ne yake haɗa wannan wanda yake ikirarin wai yana riko da alkur'ani zalla za mu ga inda gaskiya ake nufi ba ana nufin a zagon ƙasa wa musulunci ba ne ba ba ana nufin a shashantar da tunanin wasu daga cikin musulmai ba ne ba da atake zai tsayar da shi wanda yake ikirarin wannan kalmar a take zai koro masa ayoyi kamar yadda yake ikirarin cewa shi yana riko da alkur'ani zai koro masa ayoyi da suka kafirta waɗanda suke da wannan itikadin Allah madaukakin sarki yana cewa cikin Qur'ani laqad kafara alladhina qalu inna Allaha wal masih ibn maryam haqiqa sun kafirta su wane ne waɗanda suka ce Allah maɗaukakin sarki ai shi ne Masihu bin Maryam. A wata ayar kuma Allah maɗaukakin sarki yana cewa laƙad kafarar lazi na ƙalu inna Allah salisu talata. Haƙiƙa sun kafirta waɗanda suka ce Allah maɗaukakin sarki ɗayan uku ne. Inda ya yi riko da Ƙur'ani a bisa yadda yake ikirari da zai koro masa waɗannan ayoyin. ba ma waɗannan ba hatta yahudawa da suka da uzairu Allah madaukakin sarki yayi musu martani kamar yadda Allah ke cewa wa qalatil yahudu uzair ibn Allah wa qalatil nasara al-masih ibn Allah yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne kristoci kuma sun ce masihu dan Allah ne sai Allah ce mi zalika qauluhum bi afwahihim wannan maganganunsu ne da suke fada da bakinsu qatalahumullah Allah madaukakin sarki ya tsine musu Allah mun suke lance su zamu ga wannan ba komai bane ba illa face zagon ƙasa da abokan adawa wa musulunci suke wa musulunci ta hanyar yakan musulunci ciki da waje ta hanyar yakar musulunci ta hanyar wasu daga cikin musulmai har ta kai wani wanda yake kirarin shi malami ne ya zo ya bayyana haka wanda yana so ba komai ba sai ya rushe wannan rukuni na farko daga cikin rukunai na la ilaha illallah shine cewa babu wani abin bauta babu wani abin bauta idan ka faɗi haka ka kore dukka wanda aka ambata da ma wanda ba ambata ba wanda ya zo alkur'ani da kuma wanda mutane suka ikirari suke bauta masa na shaihunai da waliyai da wanda suke itikadin suna tasarrufi a cikin mulkin Allah maɗaukakin sarki wanda babu wanda yake da iko da tasarrufi a cikin mulkin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai shi ne yake da cikakken iko shi ne yake da cikakken mulki shi ne yake da cikakkiyar izza da buwaya akan halittunsa baki ɗaya kuma kace illallah sai dai Allah maɗaukakin sarki wanda hakika wannan wajibi ne wa dukkan mutum musulmi ya je ya san ma'anan wannan kalmar ya san ma'anarta bisa hakika ya san rukunanta kar wani ya zo ya shashinta da tunaninsa ya dinga kawo masa wani kabili da ba'adi ya dinga kawo masa wata falsafa wai don wata manufa da ake so a cimma hakika duk wanda ya san wannan kalmar a bisa hakika shina na hakika ya san ma'anarta ya san rukunanta ya san sharuɗanta da malamai suka istinbaɗi a cikin alkur'ani da ingantattun hadisai na manzon Allah su asallam ya san dukkan ababen da suke kawo tasgaro a wannan kalmar ko kuma ya san ababen da suke warware ta ma baki ɗaya babu wata hanya da za a ɓullo masa wai a raba shi da addininsa wai a ci nasara a kansa wanda za mu ga wani hanya da ake biyo a yanzu ba wai sabuwar hanya ba ce ba duk wanda ya karanta tarihi ya san wannan haka mushrikan qurayshawa sun zo sun samu manzon Allah sun ce tunda kaki ka bar kira zuwa ga Allah madaukakin sarki kaki daina zagin allolinmu to ka zo mu taru akan abu guda daya mu bauta wa ubangijinka shekara guda sai kuma ka zo tare da mu ma mu bauta wa ubangijinmu shekara guda shine Allah madaukakin sarki saukar da sutul ikhlas qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wannan hanyoyi da ake bi a zamani na yanzu ba wai sabon hanyoyi bane ba a'a mushrikan quraishawa sun bijiro da wannan hanyar ofiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa yazo su taru za su zo su taru su bauta wa Allahnsa shekara guda. Idan ta shige, sai shi ma ya zo su taru su bauta wa gumakansu shekara guda, wanda wannan shi ne abin da ake so a zo da shi ta ta sabuwar hanya. Kuma ba komai ake nufi ba sai dai a yaƙi ahlus sunna wal jama'a. Wannan ita ce kulasatul kalam magana a takaice, in ba haka ba yaya wanda ɗarikan sun sha bamban tijjaniya ƙadiriya ‘yan shi'a wanda yake ikirarin shi ma yana riko da alkur'ani zalla wai su ce za su haɗu da ma sun tsaya nan haka za mu yi cewa wannan suna cikin cycle da'ira ta musulunci amma wai har ta kai a ce za a haɗa kai da wanda ba ma musulmai ba ga wannan ya yi daidai da abin da mushirkan ƙurashawa suka zo suka bijiro wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da sutul kafirun cewa qul ya ayyuhal kafirun da kira su cewa ka ce da su ya ku kafirai la a'budu ma ta'budun bazan taba bautawa abin da kuke bautawa ba wala antum abiduna ma a'bud kuma kuma ba kwa bautawa abin da nake bautawa don ni ina bautawa Allah madaukakin sarki shi kadai ku kuma kuna bautawa gumaka mushrikan qurayshawa wancan lokacin daban-daban wanda akwai gumaka 360 ɗakin kaba wanda a zamanin yanzu za mu ga kowa da shehin da ya rike da waliyin da ya rike da itikadin da suke yi da shi a kansu kuma an haɗa ma da wanda suke itikadin cewa annabi isa Allah ne ko ɗan Allah ne ko ɗayan ukun Allah ne za a haɗa kai in ba ya yi daidai da wannan abun wanda hakika wajibi ne mai aiki da wannan aya ta farko da Allah mu suke cewa fa'alam annahu la ilaha illallah kashina cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah madaukakin sarki shi kadai wannan umarni ne wajibi ne akan dukkan mutum musulmi ya je ya san addinin sa ya san Allah madaukakin sarki in ba haka ba aka wayi gari za a wayi gari ana maka wasa da addininka idan kai ba maka wasa da dininka ba za a yi wa ‘ya'yanka ko kuma jikaninka wanda kuma wannan izina ce ishara ne a kanmu wajen karantar da ‘yan uwanmu iyayenmu yayinmu ƙannanmu ‘ya'yanmu karantar da su haƙiƙanin tauhidi a makarantunmu islamiyoyinmu a karantar da su haƙiƙanin tauhidi wanda wannan shine za mu ba su kariya ta haƙiƙa in ba haka ba za a wayi gari za a dinga jefo mutane shubuhohi ta hanyoyi daban-daban wanda wanda bai san haƙiƙanin tauhidi ba aka bijiro masa zai ga haka ne kuma ya gaskata sannan kuma ya bi wanda manzon Allah sallallahu ya bayyana mana cikin wani hadisi cewa a ƙarshen zamani za a samu mutane daga cikin mu kuma daga cikin musulmai suna kira du'atun ala abuwa bi jahannam suna kira ne amma kuma suna kofofin jahannama sai mazala ya bayyana mana man ajabahum duk wanda ya amsa musu kazafuhu fiha za su jefa shi a cikin wutar jahannama da hakika mu sallam yayi gaskiya ya bayyana mana siffofin waɗannan mutanen cewa daga cikin mu ne za a samu da suke irin wannan ikirarin amma kuma suna kan kofofin wutar jahannama ne suna tsaye duk wanda ya amsa musu menene za su masa za su jefa shi cikin wutar jahannama Allah ya datar da mu ya kare mu daga sharrin masu sharri dukan masu makirci wa musulmi wa musulmai da musulunci baki daya Allahumma izil islam wal muslimin wa zill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadaka al-muwahhidin اللهم اعز اللهم انصر اللهم اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين اللهم انصرهم على الصحاينة المحتلين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله